بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ashirin da hudu ga watan daya shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu hijiriya wanda ya dace da goma sha hudu ga watan takwas shekara ta dubu biyu da ashirin meladiya muna darasi na goma sha biyar a cikin wannan sura mai tarin albarka suratul hajji za mu tashi aya ta hamsin da tara karatun da muke gabatarwa na masallaci na sheikh jafar mahmud adam rahimahullah da yake sabuwar gandu insha Allah ta'ala za mu ɗora ne akan aya ta hamsin da tara fadin Allah tabaraka wa ta'ala la yudkhilannahum mudkhala arama bismillah na'am
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم
الله ملك سركي yake cewa wallazina hajaru fi sabilillah waɗanda suka yi hijira saboda Allah fara ko aufanahum suka bar ainihin wato gidajensu ko kasashensu suka bar danginsu fi ta'atillahi wa talabi rida dan bin Allah da neman yardar Allah tabaraka wa ta'ala sun maƙucilu aw matu sannan aka kashe su ko kuma suka mutu suna kan wannan hijira din a kira'ar ibnu amir sun maƙucilu a maimakon sun maƙucilu waɗannan mutane layar zukan na Allah rizqan hasana lalle Allah tabaraka wa ta'ala zai azurta su wato arziki mai kyau arzikul hasan shine arzikul ladhi la yanqati'u abadan arzikin da baya yankewa har abada wanda shine arzikin gidan aljanna da Allah zai ba su wayan Allah la huwa khairur raziqin lalle Allah shine wato mafi alkhairin mai azurta mutane ko mai azurta halitta ba wanda ya fi Allah tabaraka wa ta'ala karfin arziki kuma ba wanda ya kai shi wato dama ta ya azurta wanda yake so shi yasa in za ku nemi arziki ku nemi arziki daga wajen Allah tabaraka wa ta'ala ya cika ce zancen da cewa la yudkhilannahum mudkhalan yardawnahu Allah zai shigar da su wato mashiga ita ce gidan aljanna wanda suka yarda da shi wannan istinab ne muqarrarun lima qablahu kenan ana so a ce Allah zai shigar da su idkhalan shigarwa wani wuri da suka yarda da shi wato aljanna kenan maf'ul din mahduf ne abin da ake nufi da ya tafilan na humul jannata idkhalan yardawnahu Allah zai shigar da su aljanna shigarwar da suka yarda da ita mudkhalan a kira'an nafi'u madkhalan kenan zai zama اسم مكان لي أريد به الجنة ليدخلنهم الله مدخلا يرضونه كلام سنن وريني da ake nufi wato gidan al'ake aka are shi ake nufin gidan aljanna Allah zai shigar da su gidan aljanna wa inna Allah la'alimun lalle Allah mai ilimi ne da sanin abin da mutane suke so kuma suka yarda da shi kenan la'alimun billadhi yurdihim Allah shi ya san me kuke so kuma an ba ku za ku yarda da shi sannan kuma alimun billadhi yastahiqu kullu insan min khairin aw shar Allah shi ne ya fi kowa ilimi da sanin abin da ɗan adam yake cancanta wato na alheri ko na sharri halim in an ce halim ana nufin wato mai juriya baya gaggawar wato yin ukuba za a yi ce masa laifi tabaraka wa ta'ala ya ta afuwa ya ta afuwa ya statiru wa ya ya ainihin wato suturce bawa ya rufa masa asiri wa ya afu ya yi afuwa shi ne ma'anar halim shi yasa ake cewa abdul halim ma'ana bawan allah allah mai juriya mai jinkiri wanda za a yi ta saba masa yana ta yafewa ko ma ba a nemi ya yafa ma ya yi afuwa ya kyale ya bari halimu sifar allah ne tabaraka wa ta'ala Allah Ubangiji ka ba mu afuwarka kuma ka yi mana jinkiri mai kyau kenan Allah ya alkawari zai ba wa mutanen kwarai gidan aljanna fa amma in kana min al-muqarrabin fa rawhun wa rayhanun wa jannatu na'im Allah ya tanadar da aljanna ta ni'ima ga bayin da suka ainihin wato bishi jisa yace la yudkhilannahum mudkhalan yardawnahu lalle ne zai shigar da su wato wata mashiga wani gida wanda suka yarda da shi Allah ce zalika wa man aqaba bi misli ma uqiba bihi na'am ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير ذلك تفرق الله تبارك وتعالى da ya jero su a nan gurin zalika zalika zalika wajen guda kaza guda uku Allah ya jero a wannan ayoyi ta farko dalilin saukata ji imam al-qurtubi a cikin tafsirinsa wato wasu mutane ne cikin mushirkai na makka suka haɗu da wato musulmai a kwana biyu kafin watan al-muharram ya ƙare kwana biyu kafin watan almuharram ya gare sai suka ce a ai mu mun sani cewa sabon muhammadu sallallahu alaihi wasallam ba sa yin yaƙi a watanni masu alfarma irin wannan wata na almuharram kawai mu kai musu farmaki mu musu kwaf ɗaya mu kashe su tunda addinin su ya hana su yaƙi a irin wannan wata kuma ga shi watan sauran kwana biyu ya ƙare suka ce kawai mu je mu kakkashe su sai su musulmin a wancan lokaci sai suka ce da su suna musu magiya kada su yaƙe su tunda sun san a wannan wata ba wata ne na yaƙi ba kar su yaƙe su kar su ce za su kashe su saboda ana cikin ashaharul haram ne wata mai alfarma ai mushirkan nan suka ce ina ai yau kwanan ku ya kare ai sai mun yake ku wannan sai yake nuna maka ɗabi'a ta kafiri na rashin tausayi da rashin jin kai duk ranar da ya damke ka ka shiga hannunsa ne ba wance mukun Allah tabaraka ta'ala ba zai maka wulakanci na da hankali Allah ka raba mu da sharrin kafirci da kafirai yasa kullum fada suke da mu kullum so suke su gama da mu kullum so suke su karar da mu amma kuma ta Allah ba ta su ba suna bin hanyoyi da dama da za su barar da mu hanyoyi da dama da za su gama da mu a daina jin doriyar duk abin da za su hana mu yin addinin mu to wallahi suna bin sa duk hanyar da za su bi su yaƙe mu akan kada mu yi rayuwa irin wacce Allah yake so to suna binta ba sai sun faɗa da baki ba a'a abubuwa na tsare-tsare da za su yi ta kawowa wanda za su yi ta cin karo da tsarin Allah har kuna kin kuna kin abun har ya zama muku jiki kawai ya zama muku jiki kawai kun saba da shi a dan kuma saboda damu burin su su raba ku da Allah kawai suka kai musu farmaki suka ce ai sai mun yaƙe ku suka kai musu farmaki sai yaƙi musulmi suka tsaye su kuma suka ce to mu kun hau za mu kare kanmu don da Allah ya hana mu mai yaƙi a nan tun da kun kawo mana farmaki mun ce kada ku yaƙe mu in faɗan kuke so ku bari sai wannan watan ya fita saboda mu Allah ya ce mu daina faɗa a watan al-muharram wata ne ne alfarma to tun da kun ce dole sai kun yaƙe mu to kuma za mu kare kanmu musulmi suka tsaya suka tabbata Allah tabaraka wa ta'ala ya ba su ƙarfi ya taimake su ya agaza musu akan mushirkan nan wannan ya sa masha Allah suka gama da su to amma ɗabi'a irin ta musulmi bayan an gama ɗin sai suka ji ba daɗi suka ji ba daɗi saboda ai an ce kada su yaƙi a wannan wata wata ne mai albarma watan almuharram ne kawai sai Allah ya saukar da wannan ayar zalika wa man aqaba bi misli ma uqiba bihi a yadda al'amari yake wato duk wanda ya yi uquba da irin uqubar da aka yi masa abinda ake nufi duk wanda ya sakanka da irin zaluncin da aka masa shi ma ya rama ai man jaza zalima bi mithli ma zalamahu wanda ya saka wa azzalimi da irin kwatankwacin daidai gwargwadon bi mithli ma uqiba bihi irin abin da aka yi masa da ainihin wato zalunci kamar yadda Allah ce wa jaza'u sayyi'atin sayyi'atun misluha amma ka mummuna to kai ma ya halatta kai mummuna irin wannan Allah ya ce jaza'ul uquba uquba ne listiwa'i alfi'laini fi surati kamar yadda ya ce wa jaza'u sayyi'atin sayyi'atin mithluha wanda ya zo ya yi sakayya abinda aka yi masa ya rama sun mabuhiya alaihi sannan aka yi mai zalunci ma'ana aka wuce gona da iri a kansa aka yi mai ta'addanci layan suran na Allah to Allah zai taimake shi malamai suka ce ya anna zalim al-mubtadi da zul ada marratan ukhra fa bugha ala al-mazlum wa adahu zal al-zalim al-zalimi na farko wanda ya zalunce ka yazo ya sake zuwa ya maka ta'addanci ya daɗa zaluntar ka shine fa bughiya alai shi yasa aka ce da shi albaghiyu zalunci mutum ya shiga hakkin ka ya cuce ka kaga wannan cutar da su aka yi bayan fada da musulunci da suka yi ta yi da yaƙasa da kashe musulmi da suka yi ta yi a da kuma yanzu suka zo musulmi suka ce su kyale su suka ce sai sun yaƙe su to Allah ya alƙawari sai ya taimake su wannan wa'adun ne min Allah tabaraka wa ta'ala bi nusratil mazlum cewa lalle Allah zai taimaki wanda an ka zalunce shi alƙawari ne Allah yi duk wanda aka zalunce shi Allah zai taimake shi jumla din jawabu qasam ne mahdhuf la yansurannahu Allah dan ana nufin ai wallahi la yansuranna Allah sai ya taimaki almazlum ala zalimin fil hal aw ma'al ko a take ko kuma daga baya inna Allah la afuwun ghafur lalle Allah mai afuwa ne kuma mai gafara wannan ta'alili ne wato lin nusra dalilin taimakon shine Allah mai afuwa ne kuma Allah mai gafara ne kuma um, Allah tabaraka wa ta'ala da ya ce zai yi sakayyar ya cancanta ya yi sakayyar kuma da ya ce zai yi afuwar kuma ya cancanta wato ya yi afuwar ɗin tabaraka wa ta'ala Allah maɗaukin sarki ya yi alkawari duk wanda ya cuci wani ko ya zalunci wani sai ya rama masa fil hali au ma'al au fil ma'al wannan shine sunna zalunci ya koyan uwana ka guji cutar wani ka guji shiga hakkin wani ka guji zaluntar wani ko da magana ko ta mu'amala ta kuɗi ko kuma wani abu duk abin da aka ce cuta ne zalunci ne to karka yi shi ka nisanci shi don kuma mummuna abu ne abu ne da ba a so a zulmu zulmatu ne umar kiyama kuma abin tausayin shine shi duk wanda aka zalunce shi to Allah yana bayansa duk wanda shi aka zalunta to Allah iya bayansa kawai ka ɗauka in dai an cuce ka ko a ofis ko a makaranta ko a kasuwa ko wani jami'in tsaro ya cuce ka ko wani da kuka yi harka da shi ta arziki ya nuna ya fi ƙarfin ka ya zalunce ka to ko ba a gaya maka ba kawai ka sani Allah yana yana yana bayan ka tabaraka ta'ala Allah yana bayan wanda aka zalunta Ubangiji ya Allah ka sani an zalunce mu ana kuma zaluntar mu ya Ubangiji ka bi bayan mu ka bi kadin mu Allah ka karban mana duk abin da aka cinye mana na hakkin mu muna buƙatar mu yi rayuwa rayuwa mai kyau ingantacciya mu bauta Allah amma wasu ba sa so saboda mun ce mun yi imani da Allah sun hana mu ba su san haka sam sun hana mu da hanyoyin da za su bi su cutar sai sun cutar sai ke su bar duniya ta zauna lafiya ba zai taɓa yiwa ka ji an ce duk duniya gaba ɗaya shiru ana zaman lafiya ba sai dai su hura wuta a can كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله سهولة وتاء أشان تياكي سهولة وتاء أشان سهولة وتاء أشان kuma duk inda za ka ji ana hore-horen wutan nan ana kashewa to wallahi musulmi ne ake kashewa galiban su haɗa fadar yaƙi su kai tallan makamai su haɗa fadan yaƙi su shiga da sunan kungiyoyi masu ba da taimako su wannan kungiyoyin a ka'ida su ba a kashe su wai taimako suka je su baya suna ganin mai laifi za su ɗauki taimako su kai masa duk abin da ya bukata na agaji na lafiya na ruwa na abinci na abin sha za su kai masa su ce ka ci ka sha ka ƙoshi ka je ka ci gaba da yaƙi haka suke yi sai a samu dan ta'adda ya ta'addanci ya yi barna ya ta'adi in an zo magana sai a ce human right za a dau mataki don ya daina wannan ta'addanci ya daina wannan barnar sai a ce ai yancin nan adam ne suna ɗaurewa mutanen banza gindi su yi ta shaidanci su yi ta rashin mutunci don samun biyan bukatarsu su hana abauta Allah daidai cututtuka da ake bin kowa mutane a kirkiri cuta a laboratory a yi ta a yi maganinta kafin a sake ta sai kuma a saki cutar sai a ta cewa to cuta cuta cuta kowa ya kiyaye cuta cuta cuta cuta sai put sai a ce ga maganinta ga maganinta ku ta ba da kuɗi kuma maganin ba zai magance ta har abada ba magani ne na wacin gadi saboda in ya magance ta har abada ai ba za su ci ciniki ba kuna ganewa kuwa kuwa bari buga muku misali akwai cututtuka da yawa da suna samun mutane ya kamata a ce an samu maganin su har abada yi amma saboda business ba za a bari a yi maganin da zai magance cutar ba har abada kamar misalin hawan jini ciwon suga ciwon kaza ciwon kaza za su yi ta baka kwaya ne hakka mutu saboda in suka baka kwayar da za ta yi magance ciwon har abada to kuma ai ba ba ciniki yasa za ka yi ta shan wannan kwayar ne har ka mutu kuma sun liƙa rayuwar abincinka za ka ci abincin da kuma shi zai ƙara cutar sai a ce karka ci kaza karka ci kaza kuma ba yinda za a yi ka rayu baka ci wannan abun ba in ko baka ci shi ba ta sabuwar cutar ci karka ci kaza karka ci kaza kuma ana sai da kaza da kaza a kamfani kamfanin kaza din yana yin sa kamfanin kaza din yana yin sa sai a ce karka ci kaza karka ci kaza in baka ci kaza baka ci kaza ba kuma sai wani ya zo ya ce likita ya ce da kai kana da matsala ai ba protein a jikinka shi yasa ciwo kaza ya kama ka su ta gigita ka kuma suna da side effect waɗannan magunguna da ake ta sha ƙwayoyin nan da ake sha duk wanda Allah ya jarabe shi da shan ƙwaya a rayuwarsa to har ya mutu fa ba zai warke ba wannan ka faɗa a ko'ina duk wanda aka ɗora shi akan wata ƙwaya yana shan ta to da wahala ka daina shan wannan ƙwaya sai dai a kai ka kabari da ita wallahi saboda ba sa ba da magani na kashe cuta kai tun yaushe ake ciwon kai tun yaushe ake son da akwai pengo tun muna yara mun san pengo mun san cafinol mun san panadol mun san apc mun san paracetamol har yau ba a daina ciwon kai ba saboda me sun kaddara wato sun tsara rayuwar taka gaba daya su suke sarrafa ka yadda za ka yi dole sai ka yi wannan ciwon kaje a duba ka a auna ka kuma suka yi injunan da nasu ne in an je an gwada ka sai ya ce kana da wannan ciwon injunan su ne ba naka ba ne suka raba ka da magani na asali magani na waje sauransu duk wannan yana cikin yakar dan adam yanzu wannan kwayoyi da kuke gani ana sha a rubuce na karanta shi a wani littafi shekaru da dama duk wanda Allah ya jarabe shi da shan magani na hawan jini ciwon su nan to kashe namiji yake kashe namiji na farko dai baka isa ba in kana zuwa in kai kwana ɗaya biyu baka sha ba sai ka ga ya hau kana zuwa likita ya ce ya ka daina sha to ka rinka shan uku uku hudu hudu yanzu ka gane to sannan kuma yana fada side effect kashe da namiji yake za a zo lokacin da wallahi haihuwa ma ba ka iya yi ba kuma ku tambayi duk wanda yake da mu'amala da waɗannan ƙwayoyin zai gaya muku can ana gani kamar yana samun lafiya can kuma suna kashe shi kun san me yasa suka kulla alakan wannan da wannan saboda daman ba sa so a haihu ba sa so a yawa musamman musulmi saboda ta sun ce ku daina haihuwa kun ki haihuwa to ai ga yanda za su buge ku wace ma ne za ku daina yi in kun lura yanzu da yawa yawan mata ana so a kai su wani yanayin da dole ma za su daina haihuwa galiba yanzu mata sai ga ba sa iya haihuwa da kansu sai an yi musu cs sai an musu tiyata kuma suka ce akwai iya adadin tiyatar da in an yi wa mace shikenan ta daina haihuwa kaga ko daga nan sun ci ribar wannan ita kan sun hana ta haihuwa a sun yaƙi da hadisin da annabi ya ce ta naka hu ta nasalu ta zawwadul wadudul waluda bayni mukatir mikum al-umma to sai ka tambaya me yake kawo wannan siyasa me yasa za ga mace lafiyar ta kalau katuwa gab da ita koshashiya in gudu ne daga nan har zuwa jan gudu za ta iya gudu amma wai ba za ta iya haihuwa ba ka san me abincin da take ci take saya a sito naman kifin gwangwani a wannan din gwangwani wane ne din kaza nama na kaza wane ne na kaza kayan zamanin da ake sha duk a ciki shine dalilin da yake kashe musu karfinsu na mata da za ta tsuguna ta yi numfashi da kanta ta haifi ɗan ba za ta yi haifansa ba daga abincin cikan da take ci da kuma ƙwayoyin da ake ba ta ma kafin ta haihu suna da side effect ɗinsu da haka ribar shine da zarar mace ɗaya biyu uku kaga ba ta iya haihuwa to akwai adadin haihuwar da za ta yi kaga wannan kan to totally daman ba za ta ci gaba da haihuwa ba dole ta tsaya sai a ce in kika tsara ɗaukan ciki ba za ki iya mutuwa yanzu da yawa daga cikin mata ba sa iya haihuwa da kansu sai ka duba ka gani me yasa kai aiki da zarar macen ka ta dauki ciki kana cikin tashin hankali malam gaba ɗaya duniyar tana hannunsu ne su suke sarrafa ta yanda suke so kun san me yasa saboda mun sake Allah sai Allah ya ba su dama akan mu wallahi ku je ku bincika shekara ɗari da suka wuce ko tamanin da suka wuce ba hawan jini ba ciwon suga ba ciwon kaza ba infection ba wani waye babu wani duk babu su wallahi malam kirkiro su aka yanayi ne ya sa abubuwa ne aka yi ta har haɗawa wani cholesterol ya kama ka wai me hawan jinin da ake magana me hawan jini kun san me hawan jini hawan jinin nan fa magudanan jininka ne a ciki a zuciyarka ko inda suke gudana za su yi kitse sai su toshe inda jinin yake wucewa inda yake bugawa a zuciya sai kitse ya zo yayi yawa to bare rinka wucewa ba da ka sai ya sa fresha da yawa sai ya sa da ƙarfi ya buga to sai a ce jinin ka ya hau to sai a ce bari a baka wani magani da zai saukar da shi ya saukar da shi ba wai ya kashe hawan jinin gaba ke ɗaya ba da wahala in dai ba wani magani na gargajiya mutum ya samu ba kaji ya warke da ciwon hawan jini to me yake kawowa wannan abin ya zo hanyoyin su toshe sun ba ku hutu sun ce a mota AC a ɗaki AC a ofis AC kuma sun ce ku ji kitse kuma haka bane ba sun ce ku sha zaƙi sun ƙayata muku rayuwa an kawo muku ababen saya na zaƙi su chocolate su minti su biskit ba ku san daga ina ake yanzu ba wanda su ne suke taimaka su developin wannan cholesterol din ya ƙaru a jikinka me yasa mutanen da ba su da shi me yasa da babu rashin lafiya ne me yasa ba san da hawan jini ba me yasa kaza kuma yanzu da duk da suka gabata ina asibitin hawan jinin su ina injin hawan jinin su ina injin gwajin sugar su ina injin kaza suna juyawa ne dama akwai wannan tunanin na ba a so dan adam ya yawa a duniya ba za shi bilge ba ya kawo corona ya ce kuma ai vaccine tunda ya fara yin kasa shine da wanda ya fi kowa kuɗi a duniya yanzu dole ya kirkiro abin da zai dawo da matsayinsa ko ba ka bane ya kirkiro wani abin da zai samu kuɗi ko ba ka bane ba ciwo babu kaza ba ciwo ba ciwo yan kwanaki an ce an samu allurarta shikenan za a je a saya shikenan sai Allah ya san ko me suka zuba a cikin allurarta ta duk wannan yan uwana ku ɗauke shi a babi ne na yaƙi in an ce yaƙi kar tunanin ka ya ɗauka bindiga za su ɗauka da makami su yaƙe ka kai ba shi bane an wuce wannan lokacin shi ma wannan ɗin suna yi amma akwai na cikin gida a cikin gida za a zo a yaƙe ka wallahi azimu nake gaya muku Allah ya gyara halin mu Allah madaukin sarki yace wa inna Allah sami'un basir lalle Allah mai jin dukkan abin da ake ji ne mai gani ne da dukkan abin da ake gani ba abin da yake kuya gare shi a ƙasa la yakhfa alaihi shay'un fil ardi wala fis sama sai Allah ya saki ce me kuma ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير ذلك ذلك تبيو Allah ya ce zalika bi anna Allah yulijul laila fin nahar Allah bayan ya mana bayani cewa shi mai afuwa ne sai kuma ya zo yana mana bayanin a cewa taimakonsa ga wanda aka zalunta yana tattare da cikakkiyar kudurarsa da ikonsa don a nuna ma shi din Allah isasshe ne shine mai shigar da dare a cikin yini kuma ya shigar da yini a cikin dare shine yulijul layla fil nahari wa yulijul nahara fil layl kalmar yuliju tana nufin yudkhilu ذلك بأن الله يولج الليل في النهار أي أنا من ذلك بأن الله يدخل الليل في النهار ولج دخل يلج يدخل ذلك بأن الله يولج الليل أي يدخل الليل في النهار أكن شيء ولج فلان منزله أي إذا دخله الله تبارك وتعالى yace wannan abin da muka aikata na taimakon wanda aka zalunta muka taimake shi akan azalimi ya kasance da sababi anna qudratina la yu'jizu shay ikon mu ba wanda ba abin da yake zagaranta kuma abin da yake nuna mana muke nuna muku mun isa in ji Allah annana nudkhilu jaza wato min al-layli fi nahari juz'an min al-layli fi nahar muna shigar da wani bangare na dare a cikin yini sai kaga dare ya zama gajeri sai ka ga rana ta zama mai tsawo shine fasarar yulijin lailafin nahar din wani lokacin Allah sai ya shigar da dare a cikin rana wannan sai ya sa daren tun da an rage wani bangaren sa an sa shi a rana to zai fito a bangaren rana kenan sai rana ta fi tsawo dare ya fi gajarta kuma Allah yakan iya shigar da juzu'un minan nahari fil laili wani bangare na yini Allah sai shigar da shi cikin dare fayasulu as sai ka ga abun mamaki kai ta bacci kana juyi an ji aya salatu dare ya yi tsawo amma rana kuma ana waye gari da an je makaranta an dawo gari an kira la'asar kawai sai da ai magariba ta yi yulijin laila fil nahari kenan wa yulijin nahara fil layl wannan duk aikin Allah ne ba wani baturen da ya isa kuma wato shahiduna kaifa yasirani bi hadha an-nizam al-badi' kuna kallo yaya suke gudana da wannan tsari mai bankai akwai lokacin da dare yake tsawo akwai lokacin da rana take tsawo akwai lokacin da wani gurin duk dare ne za a ɗauki lokaci ana dare ana dare akwai lokacin da za ga ranar a shekara ma bai fulsu da rana sau kaza ba akwai ƙasashen da juyawa ranar take ai tafiya take tafiya take so in ta tsallaka kafin ta dawo wani gurin suna daɗewa in rana suka ga rana har celebration suke yi a duniya a kowannan wurin suna cikin wani yanayi ne haka na gan shi dilin ba ranar ba sa saboda tana can wani wuri Allah karim duk wannan aikin Allah ne tabaraka wa ta'ala wa anna Allah sami'un basir lalle Allah kuma mai ji ne basirun ne kuma mai gani ayo anna Allah ta'ala sami'un li kulli masmu'ati basirun bi kulli mubsirati لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء تبارك وتعالى سيساك شوامي وكذلك
ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل نعم وأن الله هو العلي الكبير الله يساك شوى ذلك بأن الله هو الحق للي wannan yana nuna Allah shine wato alhaq shine mai gaskiya kuma mai umarni da gaskiya kuma shi din samuwarsa gaskiya ne wa anna ma yad'una min dunihi huwa al-batil wato duk abin da ake kira ba Allah ba shine batili shine ƙarya Allah shi ya cancanta a bauta masa hakikatan shi ya cancanta a masa da'a hakikatan shi ya cancanta a masa kudu'i hakikatan tabaraka wa ta'ala abun nan da kake gani wannan ismul ishara din da Allah ya sifanta kansa da shi sifa ce ta al-qudra al-bahira da al-ilmu tam qudra wacce take madaukakiyar qudra mai buwaya da kuma cikakken ilimi wannan abin da kake ya kai mai hankali yana nuna maka duniya gaba ɗaya halittar Allah ce shi yasa yake da ikon ganin wanda aka zalunce shi ko mun karancinsa kuma ya taimake shi kuma ya alkawarin taimaka masa yau ya za a iya gagare shi da yake shigar da dare a cikin rana ko shigar da rana a cikin dare subhanahu wa ta'ala wanda shine al-ilahu al-haq alladhi يجب أن تعنوا له الوجوب wanda wajibi ne dukkan fuskoki su kankanta su nufashe shi tabaraka wa ta'ala kuma duk abin da ba shi ba ma a dahu min al-ma'budati alihatun batila duk abin da ba Allah ba na abin da ake bautawa alloli ne na ƙarya ma anzalallahu biha min sultan babu wani dalili babu hujja akan samuwar su da bauta musu wa anna Allah lalle Allah wahdahu هو العلي شيني مدوككي العالي على جميع الكائنات بقدرته مدوككي أكن دكا ساما من أبو دقيقا سا وكل شيء دونه دق أبن دبا الله وقسم الله ني شيني الكبير بابا العظيم الذي لا يدانيه في عظمته أحد بابا وند باب ود يكسن شجرمان سا كوريا وند إساء ya zama girmansa ya yi kusa da Allah tabaraka wa ta'ala ba babu shi ba wai kai Allah ba fa'a ya yi kusa da Allah ma babu shi kwata-kwata kana gani waɗannan ayoyi ya kai dan uwana irin yadda aka sifanta maka karfin Allah da mulkin Allah da isar Allah tabaraka wa ta'ala sai kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya daɗa koro mana wasu ayoyi da za su yi mana nuni akan yalwar falalarsa da tausayinsa da jin ɗayansa ga bayansa tabaraka wa ta'ala na'am ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد
الله يشي ألم ترى ليه أمفاني لكلمة الاستفهام وأن ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض أرض مخضرة تنبيع شيء استفهام لتنبيع أما استفهام للتقرير هو استفهام التقريري tambaya ce da take tabbatar da abin da aka tambaya da baka gani ba Allah tabaraka wa ta'ala ko baka sani ba alam ta'alam kenan Allah yana saukar da ruwa daga sama da ƙasa a bushe take karkam kayayau take bushe amma fatus bihul ardu mukhdarra kawai sai ƙasa ta wayi gari mukhdarra ta zama koriya shan bi sababin nabatin ladhi yumbituhu Allah ta'ala biha saboda ciyawa da tsirrai da ubangiji yake tsirarwa a wannan ƙasa da da ajiya a bushe take za ka ga ƙasa a bushe take sai ƙura sai guguwa iska ce take tashi in ka sara abu sai ma ka ga yayi wuta saboda bushewa amma anzala minas sama'i ma'an Allah ya saukar da ruwa daga sama fatusbihu al-ardu mukhdarra kasa sai ta zama koriya shar saboda wannan ruwa da ubangiji ya saukar ba da nuzulil mazari alaiha kai ka gani da idanka wannan baya bukatar ai sai an ja maka aya ko hadisi kana kallo kana gani kuma basirarka ta nuna maka ya kai wanda kake sauraron wannan alkurani ruwa dai gashi nan ana saukawa yanzu nan ma ana dan taba yayyafi kuma za a buga shi yau da daddare ma insha Allah ta'ala kasa ta sha dabbobi su sha mutane su sha kuma mu ji daɗin bacci hankali ya kwanta a samu arziki da yalwa in ta sha ƙasa ta kumbura ta sha ta sha ta sha sai ta bar wa tsuntsaye da dabbobi su ma su sha sai rijiyoyi su ma sai su kawo sai ni'ima ta sauka kowa ya sani lokacin damana lokaci ne na ni'ima bishiyoyi kansu za ka ga suna wani walai walai walai ganyen su yayi kore shar ko ba ka bane duk inda ka je ka ga kore ciyawa kowa kokari take ita ma ta fito a yi zamani da ita da dan karami da babba da mai jan da wannan da mai dogon ganye da mai siririn ganye da wanda awaki suke ci da wanda ba sa ci kwari ne suke ci da wanda mutane ma suke ci da wanda wani gaji ko gaji ko kaji alamar hadari an zala min samai Allah mun gode maka mun yi imani mun yadda ba wanda yake saukar da wannan sai Allah to ai arne yayi asara ai arne bai dace ba fa tusbihu al-ard mukhdarra kasa ta sha kuma a ku duba wani ikon Allah kamar yadda muka yi bayani ruwan nan shi kadai ne fa yake sauka amma shine ruwan shinkafa shine na gero shine ruwan dawa shine ruwan masara ba wani tsiro da zai ce ni ba na son irin wannan ruwan ruwa iri ɗaya ne shi yake shayar da kowanne ya shayar da ɗinya ya shayar da gwaiba ya shayar da kwakwa ya shayar da abarba ya shayar da gyada ya shayar da gujiya tabaraka wa ta'ala kuma gashi subhanallah ruwa ɗaya ne amma ya fitar da tsirrai kala kala kuma ɗanɗanansu daban in ka ci gyada ka ji ɗanɗanansa daban in ka ci gujiya ɗanɗananta daban in ka ci wake ɗanɗanan shi daban in ka tauna tattasai ɗanɗanansa daban gashi ja ne tumatur ma ja ne amma ɗanɗanansa daban abun mamaki Allah mai hikima tabaraka wa ta'ala haka yake tsirar da tsirrai kala kala haka ɗan adam ma yake aiki da ruwa ne ne dukkan mu min ma'in mahin ne ai ruwa ne daga mani ne amma ka duba kala kala a fitar da namiji a fitar da mace a fitar da gajere a fitar da dogo a fitar da mai fushi a fitar da mai haƙuri a fitar da fari a fitar da baki a fitar da masu yawa a fitar da kaɗan wannan duk yana nuna mana kudura da isar Allah tabaraka wa ta'ala cewa shi kaɗai ne ba wanda ya sai kwaikwaye shi tabaraka wa ta'ala to kaga wannan ƙasa tana zamantawa kore ne shar bi sababil ma alladhi unzila min sama saboda wannan ruwa da aka saukar daga sama lalle wannan fihi azamu wa al adilla ala kamali qudratihi kai wannan ayar ita kanta tana nuna mafi girman dalili da yake nuna cikar kudurar Allah da isarsa kuma yana da rahama ga bayansa saukar da ruwa daga sama ya zo ƙasa ai rahama ce ai tausayi ne saboda akwai halittun da su kuma wannan ruwan na shekara shi suke ɗauka su ajiye sai wata shekara kuma la ilaha illallah kuma ɗan adam yana rayuwa da wannan ruwan abincin da zai samu na wannan ruwa na wata uku ko wata hudu shi zai shekara yana ci yana karewa sai kuma damana ta rinka sauka sabuwa ta sauka kuma kasar na ita noma ta kullum tun iya mu da kakannin mu noma suke ba ranar da ka shuka gero yake fito a wai ya gaji ko baka sa taki ba in dai ciyawa za ta tsiro ka nome ka binne ciyawar ita ma taki ka duba wani ikon Allah wata kasar ita kuma kanta ma ba ta da bukatar taki ciyawar da za ta tsiro ai ka kana cewa kai noma baka so gonar ka ce ciyawa to duk gona mai ciyawa kuma alama ne tana da ƙarfi idan ka nome ciyawar ka binne ta to kuma taki ne ko baka sa taki ba tana ƙara wannan amfanin kuma ƙarfi kawai ana share ciyawar ne don amfanin da ka shuka sha iska shi yayi gaba ko da ciyawar ta daɗa tahowa ita ma rabanta take ci a yi ko ba ka bane amma abin da ka shuka din kuma sai ya gaba har ya nuna sai ka girbe shi ka sake zubar da karan ya da jikeyin ya diddige ya narke ya zama taki duk wanda yana cikin hikimar Allah tabaraka wa ta'ala wanda bai da dabbobi zai iya noma wanda bai da takin zamani zai iya noma da sauransu duka wannan yana nuna mana lalle Allah ya isa isasshe ne tabaraka wa ta'ala fa tusbihu al-ard wannan kasa za ta wayi gari saboda ruwan da ya sauka a gare ta مخضرة وتكوري الشر أكشي أكاشي لصيغة الماضي أم سكتي لا تفيد دوام استخدامها بايا نونا دوما أكن زمن كوري دن إيه زو عند اللوكتي ne za ta zama koriya tana da lokacinta duk inda kai ta bawa masara taki kana noma ta kana ba ta taki kana noma ta ruwa yana dukanta akwai lokacin da duk taki duk noma duk ruwa sai ta yi yalo saboda lokacin ta ya ƙure duk ciyawa duk girmanta ta ta girma ta ta girma ta ta girma ta ta girma akwai lokacin da kuma za ta ce ta gaji da girma za ta fidda kai sai kuma ta fara bushe ko da ku tana tsakiyar ruwa ne kenan wannan koren ba wai da wamamman abu ba ne wai kun san me hikima kamar yadda ciyawan nan ta fito ta yi ɗan zamaninta da kanta ba a yanke ta ba ta faɗi ta mutu ta rushe ko da tana tsakiyar ruwa to kai ma haka fa rayuwarka kamar wannan ciyawar kake za ka ta girma ka ta girma ka ta girma ka ta girma kana zuwa ƙarshen ka za ka fara yin kore za ka fara yalo kamar yadda ganyen nan yake yin yalo me yalo din ka tsufa tsufa ka fara durkusawa ka fara nadewa cututtuka su tinkari ka su buga ka ko kuma tsufan ma ya hana ka sakat kai da kanka za ka ce ka gaji ba za ka iya kaza ba a bar wa yara su akwai lokacin da da kanka za ka ce ka ku dai duniyan nan dai ta ishe ka ka gama shanta Allah ya kawo mutuwan nan da yawa akwai masu cewa Allah sa su mutu sun gaji ko a ce wa tsohuwa a ce ai ba komai hajiya za ki warke daga nan har shekara kaza su ce Allah kiyaye ka da Allah kai da shekara kaza suna faɗa ko ba sa faɗa saboda sun ci duniya sun gaji in da daɗi sun ci in ma ba daɗi dai sun ci to haka rayuwar take shi yasa wanda bai gane duniya bane yake wahala akan ta abu ne na lokaci gajere wallahi da kasar ruwan sama ne ba yanda za a yi dawoma yana zuwa in dai kaga ruwa ya sauka to akwai lokacin da zai tsaya to in kaga dan adam yana yawo a bayan ƙasa to shi ma akwai ƙarshen sa to me ake so dan wannan gajeren lokaci kai kokari kai maza maza maza maza ka amfana da lokaci ka ta aikin alheri ka ta zikiri ka ta salatin annabi ka ta tuba ka ta yin abin da Allah yake so tabaraka ta'ala to kaga sai ka samu tofiki a wajen Allah tabaraka ta'ala da dacewa fa tusbihu ardu muqdarra ƙasa za ta zamanto koriya shar in ji Allah tabaraka wa ta'ala inna Allah latifun khabir lalle Allah tabaraka wa ta'ala mai tausasawa ne ga bayansa kabirin kuma mai ba da labari ne dangane da abin da yake faruwa ainihin wato a rayuwar dan adam alamar lutufin ubangiji tabaraka ta'ala da yace latifun kabir din ku duba munasabar aya wato tunda ya saukar da ruwa ai yayi lutufi yayi bayani akan cewa yana saukar da ruwa kasa ta shafe kori da aka da yazo rufe ayar sai ce latifun ne shi mai tausasawa ne mai lutufi ne kaga saukar da ruwan sama ai lutufi ne saboda bayi za su amfana dukkan halittu za su amfana dabbobi za su amfana sannan kuma Allah kabirun ne mai bada labari ne bi ahwali ibadihi la ya'zubu an ilmihi mithqala dharra ba abin da yake koya akan ilimin Allah ko da kwayar zarra ne na daga cikin waɗannan hali komai da komai da ku sani na Allah ne kuma shine masani shine komai yake gudana da ikonsa da mulkinsa sai ce mai lahu له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد ألم تر أن الله أن ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم الله تبارك وتعالى ya ci gaba da yi mana bayani cewa lahu ma fi samawati wa ma fi al abin da ke cikin sammai ma fi samawati abin da ke cikin sammai duka sama ta ɗaya sama ta biyu sama ta uku sama ta hudu ta biyar ta shida ta bakwai da abin da ke samanta dinna Allah ne mallakarsa ne tabaraka wa ta'ala khalqan wa mulkan wa abida wa tasarrufa shi ya halice su shi yake mulkin su bayan sani shi ke tasarrufi da su haka abin da ke cikin ƙasai sama ƙasa ta ɗaya ta biyu ta uku ta hudu ta biyar ta shida ta bakwai ta kaza duk abin da ke cikin ƙasa har ƙarshe lahu na Allah ne ba wani wanda yake mallaka in ka ana rikici ana cewa gonar wani ne filin wani ne a duniya ne amma asalin mai mulkar wannan wuri waye ne Allah shi yasa kowa zai mutu ya bar masa kayansa mai manya-manyan filaye da manya-manyan gonaki da estate da gidaje da wane ne da wane ne yana mutuwa haka hannunsa zai sai ce gashi nan na mutu gashi zan bar duniya babu komai a hannu in ka ana gadara ana tara takardu ana lissafin filaye da gidaje da wurare da kadarori ai wuri kaza nasa ne an yi gini an kewaye bai waya ofo wannan an yi kaza an yi kaza ai a duniya ne ai kuma aro ne Allah ya baka ajiya ce amma asalin mai shi shine Allah tabaraka wa ta'ala a rubuta musu mutane ku shigo ciki a tsatsan lakotin da ana ruwa kada ku bari ruwa ya ke a shigo a hankali a hankali a hankali a miƙo tsakiya akwai wuri tafassahu wani za ke lalakun tafassahu fil majalisi tafassahu a shigo ruwan sama ya yi kora Allah ba korona hakuri to ai dole mu mata hakuri ko kuwa a shigo da bismillah kawai insha Allah lahu ma fi samawati wa ma fil ardi na Allah ne abin da ke cikin sammai na Allah ne abin da ke cikin ƙasai kamar yadda na muku bayani wa inna Allah la huwa al-ghaniyyu lalle Allah shine al-ghaniyyu mawadaci an kulli ma siwahu ka duk abin da ba shi ba al-hamidu Allah tabaraka ta'ala shine wato ya zama wajibi a gode masa al-mustawjibu lil-hamdi min kulli khalqihi duk halittunsa gaba daya wajibi ne su gode masa ko ba a ce komai ba kai ka san Allah dole ka ce alhamdulillah ko kana bakin kura ne in ji ba wuce shine Allah ya ci gaba da cewa alam tara anna Allah sakhkhara lakum ma fil ardi wal fulka tajri fil bahri bi amri dalilin a gode masa kenan ai na gaba yanzu ba ku gani ba kuma ba ku sani ba Allah ya hore muku abin da ke cikin ƙasai nasa ne amma sai ya hore muku abin da ke cikin ƙasai ɗin wal fulka tajri fil bahri bi amrihi ya hore muku manya-manyan jiragen ruwa da suke gudana suke sheƙa gudu ruwa mai bala'in zurfi amma ya ɗora jirgin ruwa yake sheƙa gudu a kansa da umarnin Allah ba wannan kaɗai ba wa yumsiku sama'a an taqa'a 'ala al-ardi Allah ya rike sama ya hana ta ta rikito ta faɗo a kan ƙasa shi ne yumsiku daga amsaka yumsiku shi ya rike sama ya hana ta ta faɗo ƙasa an ta ƙa'a alal arzi illa bi iznihi sai da izininsa kenan in ya ba da izini za ta yi yokar idan ku ta yi ƙasa za ta halakar da duk abin da ke ƙarƙashin ƙasa ina fata ana fahimta wannan bayani ne da yake nuna mana ni'imomi da Allah tabaraka wa ta'ala yayi wa bayinsa a wannan duniya kai mai hankali ka sani cewa ubangiji ya maka duk abin da ya kamata ya maka a wannan duniya ya baka kanka na farko da babu kai dukan mu nan shekaru ɗari za ka iya cewa da suka wuce in ban yanko da yawa ba shekaru ɗari ba kowa duka muna cikin duniyar al'adamu ne duniya babu ba mu ba labarin mu babu mu a bayan ƙasa amma ya samar da mu ga munan yau yanzu duk da hulunan mu muna zazzare ido muna jin cewa mu din samammu ne ya ba mu hankali ya ba mu lafiya ya ba mu dukkan damammaki da zai ba mu sannan ya haɗa mu da wasu abubuwa da za mu rayu da su mu ji daɗi ya ba mu ƙasar da za mu rayu a kanta mu ci mu sha a kanta mu kwanta a kanta mu farka a kanta abin ne mu a cikinta min haka laƙanakun wa fiha nu'idukum wa min ha nukhrijukum taratan ukhra kuma a cikinta zamu shuka a cikinta zamu girbe duk abin da wai dan adam zai Allah ya ce ka je duk abin da kai kai a ƙasa ko jirgin sama mutum ya hawo ya je dole da ya dawo duk tafiyan tsuntsu in ya je gama kewayensa sai ya dawo ƙasa to Allah ya hore mana ita ya ba mu dabbobi kala-kala da wanda suke mana amfani da wanda suke amfanin wasu ‘yan uwansu dabbobin Allah ya yi su ne don wasu su ma ɗin ya yi wasu don su su ci wasu su rayu wasu kuma su ci wani abu su ma su rayu su ma kuma in sun fito mu je farauta mu buge su mu cinye su mu rayu mu ma kuma an lokaci mala'ikan mutuwa ya buge mu mu tafi kabari haka rayuwar take haka Allah yi wasu dabbobin hawa muke yi mu hau doki mu hau jaki mu hau alfadari mu hau raƙumi wasu hawa ake yi kadai ba a ci ba a cin kaza ba a cin kaza ba a cin kaza wasu kuma ku hau kuma ku ci kuma ku yi buzu da fatar su ku yi sallah akai ko ba ka bane wal an'ama khalaqaha lakum fiha dif'un wa manafi'u Allah ce wa minha ta'kulun ya ba ku waɗannan dabbobi wasu kuma ku yi alfaharin rayuwar kuma da su ku ji kuna da su kuna jin daɗi haka kawai mutum ya tara dabbobi ya je ya rinka ganin su yana jin daɗi jinin su ya sauka saboda ya je ya ga kiwon da yake yi ka ci duka doki kai ta ciyar da shi duk girmansa ba yanka shi za ka yi ka ci ba tun da kai wataƙila a maza baka waka cin doki ka cirka kaza ka cirka kaza ɗazu nan da asuba ina tafiya daga masallaci na ga wani bawan Allah ya riko wani kare kare fa dan banza ya daura masa sarka yana ta gudu yana haki shi karen yana haki shi ma yana haki nace to wato wal jununu wal jununu fununu haukan ma wato kala kala ce shi yana haki karen shi ma yana haki shi dai karen nan sai dai ciyar da shi bai da wani amfani tunda mu dai a nan kasar irin abin ma da ake da karen ma mu ba mu san da shi ba kawai ga shi ga muni ga rashin kyan gani ga cin kuɗi ga tsada haka ne to haka ya ga dama shi jin daɗin sa ne in zai tafi unguwa ya sa shi a kujerar baya a mota kai da zai ɗauke ka ba dan baka kai karen daraja ba in ya ji ishi ruwa a hanya ya je sai masa suwan wata ko faro ya ɗora masa ya sha rabin katan ko katan ɗaya ba komai haka ne Allah ya jarabe shi kuma ta nan zai zubar da nasa kudin tun bai gina masallaci ba bai ba da sadaka ba ya ba wa kare ruwa ya sha shi ma din Allah zai ba shi lada in yayi dan Allah haka wani ne ya ban dariya ta kawai daga yin dariya sa ya san shi kawai wato yana ganin dai akwai abin da ake nufi da yake nan Allah rafa mu da aikin banza to kai ruwa ake ko ka ta galo hannu ba zan tsaya ba sai an gama ruwa so alayi hal Allah ya mana waɗannan dan mu ji daɗi da su eh wasu dabbobin yanka ake yanzu irin kaza ka ta kiwata ta ka ta kiwata ta ta ta haihuwa ta ta haihuwa da ka bukata sai ka yanka ka shi duk duniya kowa ya yarda da naman kaza yana da kyau ana bukatar kaza kwarai da gaske Allah ya yi mu muna son kaji suna da daɗin sha'ani kwarai da gaske kuma ka duba ikon Allah tun da Allah ya duniya ake cin kajin nan ba su karewa da na gida ma muke da su yanzu an kirkiro wasu ma waɗanda ake yi ake yankeshe su wata sati shi da mata gama nuna za ka shaƙe ta ka yanka ta kakkashi ta kumbura ka ci kai ma ka kumbura kuma haka bane ba duka wannan ni'ima ne dabbobin ni'ima ga sunan ga shanu ga tumaki ga awaki ga ga talo ga tsuntsaye duka Allah ya kore mana gaba ke daya ga ga ga bishiyoyi da Allah ya mana wasu su yi ƴaƴa wasu mara ƴaƴa wasu mu yi inuwa da su wasu kuma a yi magani da su wasu bishiyoyin za ku gansu kamar ba su da amfani na'am wallahi ba abin da Allah ya a bayan duniya bai da amfani sai dai kawai rashin ilimin mu yanzu itatuwan nan duk da kuke gani duk akwai magungunan da ake su haka tsiro da yake tsirowa yake tsirowa tsiro da yake tsirowa tsiro muna ganin sa kamar a banza amma wallahi rashin ilimi yasa ba mu san shi ba yanzu akwai wasu tsiron da a banza muke barin su anan a wasu kasashen kilo kilo ake sai da su tsada tsada tsada wani abin ma cin su ake yi yanzu irin ganyen tafasa kaga mu dai anan dai a Najeriya zan ce galiban tafasa ba ta da wata kima yawanci a bola take tsirowa ko a daji a banza take tsirowa ka ganta iya ganin ka amma wallahi mala abinci ce abinci ne yanda ba ta da bambanci da yakuwa yakuwa da ake yanka maka a miya kake sha ko kuma alayyahu duk ba ganye bane me yasa ya zama abinci saboda kun mai da shi abinci kuna ci ita wannan tafasan ana ci ko yau din nan naga wasu da ledodin su saboda dawa ta yi tsada masara ta yi tsada shinkafa an hana shigo da ita ta yi tsada suka ce to akwai na Allah ba damana ta sauka wallahi tafasa suke tsinta yau din nan na gani ganyen tafasa nan suke ta yagewa ana zuba abu ana yagewa ana zuba ana yagewa mallam ana zuwa da an danna masa wuta duk inda ya minti goma sha biyar in ya lakab ba shi da bambanci da zogale duk ba kowa ba ana cin zogale ba ha me ya dai mai da zogale ya zama abinci ba dan an yarda abinci bane ba ita ma ta bazan abinci ne cin ta ake da gaske so komai da kake gani wallahi malam yana da amfanin sa in mu ba mu ci ba dabbobin mu suna ci in ba mu ci ba dabbobin mu sun ci mun ci dabbobin ba shi ba kafar baya ko ba kuma ne ba to in kai ta irga ni'imomin Allah wa in ta uddu ni'matallahi la tusuha ba za ku iya kididdige ni'imomin ubangiji tabaraka wa ta'ala ba haka ruwa koguna da kududdufai wa anhara wa subulan la'allakum tahtaduna ruwa dai ba za a yi maka bayanin amfanin ruwa ba haka kawai a wani gurin zaka ga ruwa malam yana ta taruwa yana ta taruwa akwai dabbobin da suke zuwa suna sha in kuma ba kwa sha ita kanta ƙasar ai tana amfanuwa akwai halittu a cikin ruwan akwai itatuwan da jijiyoyinsu daga nesa yake tafowa ya zo tsotsi wannan ruwan rijiyoyinku ku kanku kar ku yi mamaki dam ɗin garin kaza rijiyoyinku da rani suna suna fida ne wannan dam ɗin shine fida rijiyoyinku bohol bohol da kuke tonawa kada ku yi mamaki wannan dam na gari kaza na gari kaza da kuke ganin kamar ruwan bai da amfani ta wannan ne yake bin ƙasa ya je ya kai muku dan shi ruwa fa ba abin da yake tsaye da shi yanda ka san zaka hau kan kwalta ka ruga da gudu ka kai maleji 160 da 70 200 30 din banza to haka ruwa in ya samu guri a ƙasa tafiya yake mai nisa daga nan ruwa sai ta ba Nijar a cikin ƙasa Allah ya san hanyar da yake ba shi yake penetrating yake ratsa in ba haka ba yanzu nan masallacin inda za a tona rijiya a tsakiyar masallacin nan in Allah ya sa da ba za a yi ni ana tono ba za ga an samu ruwa a shi akan ruwa muke wanda Allah yake zubowa ne daga sama din yake sinkin yake shiga cikin ƙasa yake yawo saboda Allah ya ajiye shi dan dan adam zai iya bukata a duk inda ka je ka tona dan ka amfana wai duk waɗannan abubuwan Allah ya mana su dan me dan mu bauta masa mu zama bayinsa mu ji daɗin rayuwa mu sha hankalin mu ya kwanta wannan ruwa Allah ya ce wanda ya saukar din nan mai tsarki ne a sama wa anzalna minas sama'i ma'an tahura Allah ya sa magabatan mu duka da iyamu da kakanni sun rayu ne a ruwan ƙasa shi suke ɗebowa a rijiya su sha suka zauna lafiya mu kuma yanzu sai aka zo aka haɗa mu da fiya wata da ruwan roba wallahi waɗannan ruwawaki ga baki ɗayansu ba su kai ruwan rijiya amfani a jikin mutum ba da lafiya ba ina gaya muku wannan ko da zamani ya sa an kwalbantar da su an ledantar da su an kemikaltan da su an sa musu kemikal iyayenmu da kakanninmu gaba ɗaya da ruwan rijiya suka rayu amma yanzu ruwan sama ɗin nan na san lokacin da wallahi in za a yi ruwa a sama iyayenmu za su ce mu saka bokide mu sa kore mu sa abin nan tukwane mu sa randuna a tattarin ruwa ruwa mai daɗi babu ruwan da ya kai ruwan sama amma yanzu an hana mu shan ruwan sama an ce wai da kasha tafa zai kama ka karyar banza karyar wofi kura sun hana ka ka sha wannan ruwan da Allah ya ce wa anzala minas sama'i ma'an tahura an sa maka shakka ruwa fa daga sama fa ya sauka Allah ya saukar da shi gare gare da shi sai kai ka sha amma za ka je ka sha ruwan fiya watan da kana daga shi kana duba akwai yan bal a cikin sa tunda aka dauke shi aka sa shi a leda aka ciro shi ya biyo ta wani inji aka sa shi a leda suka sa masa wani chemical a to wannan chemical din dole yana da wani side effect a jikinsa da zai cutar da kai ya za ya sa ruwa a roba ya wata uku wata hudu yana ninkime yana rufe bai komai ba sun sa masa wani abu ne wannan abun kuma dole ya nuna a jikinka kuma ya maka illa shi yasa da yawa daga cikin cututtukan da suke damun mu wallahi waɗannan ruwawwakin da muke sha su ne dalilan da suke sabbaba mana wannan cututtukan ina da magana a nan ba lokaci ne amma zan tsaya sai wata rana zan yi bayani insha Allah ina muku shawara da kula da ruwan rijiya yana da kyau duk wanda yake da rijiya mai kyau a gidansa wallahi sa guga ya tare ta ya sha ba abin da zai same ta duk mutanen ƙauyukan mu nan da suke rayuwa da fiyawa ta suke rayuwa ko da ruwan roba suke rayuwa da na rijiya da na kogi suke rayuwa kuma duk sun fi mu lafiya in ka haɗu da ɗan ƙauye sai ya maka shagen duka ya gigita ka baya cin kaza baya cin indomi baya cin kaza kana nan ka kumbura kamar fulawa abinda na faɗa na daidai Allah ba mu lada wanda muka yi na kuskure ko tuntuma an ce Allah ya fi mana wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh saboda yanayin damana da ruwa ba za a amsa tambaye ba insha Allah za mu yi sallah sai kowa ya tafi gida insha Allah wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh